أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na babban malami a sheik muhammad nasiruddin albani allah ya ji amalin da rama a jiya mun tsaya ne a ƙarshen rukuniyatul fatiha wa fada'iluha zamowar suratul fatiha rukuni a cikin sallah da kuma wasu abubuwa daga cikin falaloli na ita suratul fatiha din da malam ya kawo yau kuma insha Allah ta'ala kai tsaye zamu shiga cikin naskhul qira'ati wara al-imam fil jahriya shafe karatu ko kuma hana yin karatu a bayan limami fil jahariya a cikin sallar da ake bayyana sallah a cikin bayyana karatu a cikin ta abin nufi shine afwan abin nufi shine a a da a farko lokacin da aka fara sallah idan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin karatu karatun da yake bayyanawa a cikin sallah to na bayan sa mamamu suna yi su kuma suna bayyana yana yi suna yi to sai kasance karatun sai na shiga cikin nasu nasu yana shiga cikin nasu kaga duk lokacin da wani zo yake bayyana karatu a kusa da kai kana yi yana yi to zaka ji nakan yana hardewa shi kuma nasan yana hardewa to shine sai aka sauke karatun da mamu suke yi a bayan limami a sallar da ake bayyana karatu wannan shine abin da za mu ji insha Allah ta'ala bala yace wa qad kana وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الصلاة الجهرية يا كسنتي إرادة أمنتي سكارة تبتا أغريشي يا هلتا وأن دسكي بالإمامي da su karanta suratul fatiha a cikin sallar da ake bayyana karatu a cikinta haifu kana fi salatil fajiri hakan ku ya faru ne yayin da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya kasance a cikin wata sallah ta asubahi fa qara'a sai yayi karatu kamar yadda ya saba fa faqulat alaihi alqira'atu sai karatun ya rinka nauyi a bakin sa me yasa karatu yake nauyi a bakin sa saboda yana yi wani yana yi a bayan sa yana yi wani yana yi a bayan sa to sai karatu ya rinka masa nauyi falamma faraga lokacin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gama sallarsa ƙala sai ya jiyo ya ce da su la'allakum taqra'una khalfa imamakum me yiwa ne kuna yin karatu a bayan limamin limamin ku yana karatu kuma kuna yi a kulna marwacin hadisi ya ce sai muka ce na'am eh ya manzon Allah amma hazzan muna yin karatu muna yin karatun ne da gaggawa da sauri da sauri shine hazzan irin karatun da ake yinsa da sauri da sauri haka don mai sauri magama mu baka dama kai maka naka karatu ya rasulullah ya manzan Allah qala sai manzan Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce musu la taf'alu kada ku kara yin haka kada ku koma yin haka illa an yaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab sai dai idan ɗayan ku zai karanta suratul fatiha ita kadai wannan babu laifi fa innahu saboda yadda al'amarin yake la salata liman lam yaqra biha babu sallah ga dukkanin wanda bai karanta ta ba a cikin sallah wannan shine abin da ya fara faruwa daga farko sannan sai mataki na biyu thumma nahahum anil qira'ati kulliha fil jahriya sannan daga baya sai annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi a gare shi ya hana sahabbansa yin karatu a cikin sallar da ake bayyana karatu gaba ɗaya da kun ji ya ce sai dai su karanta mai suratul fatiha babu lifi to daga baya sai ce ita ma kanta in dai limami yana bayyana karatu to kaza bakin ka kai shiru wadhalika hina man sarafa min salatin jahara fiha bil qira'ati shi ma wannan abu ne bin ya faru lokacin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kammala sallar da ya kammala daga cikin salloli wacce yake bayyana karatu a cikinta wa fi riwayatin wata riwaya cewa yi annaha salatu subhi marwacin hadisin ya ga mana wace sallah ce ce ita ce sallah subahi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa qala yace musu hal qara'a ma'iyya minkum ahadun anifan shin azu da muke sallah akwai wanda yake karatu tare da ni ina yi shi ma yana yi fa qala rajulun sai wani mutum yace daga cikin sahabbai na'am eh ya manzan Allah ni ne ana ya rasulullah ni ne ya manzan Allah faqala sai manzan Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace inni aqulu yace shi sa nake cewa ba wai shi sa yake faɗa da bakinsa ba kamar kace shi sa nake faɗa ma'ana kamar zuciyarka tana gaya maka shine abin da yake nufi inni aqulu shi sa nake cewa mali unazau me yasa ake kokarin jayayya da ni a cikin karatuna abin da yake nufi da jayayya me yasa ake tarayya da ni ina yi ana yi ina jan karatun wani yana ja ina ja wani yana ja ma'ana an cakuɗa min karatu ta yadda ba abin na yi karatu a da yadda karatun zai fito sosai ba wannan abu ne sanin daga duk wanda yake karatu a cikin mutane idan wani yana ɗaya zo kusa da kai yake ɗaga murya na karatu kai ma kana yi ya kake jin karatunka za ka ji ai kana yi na harɗewa ina fata an fahimta yawa to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mali una zo shi sa nake shi sa nace me yasa naji kamar ana jayayya da ni a cikin karatun da nake قال أبو هريرة سيسابي أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم daga lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa haka sai mutane suka hannu suka daina yin karatu tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fi ma jahara fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qira'a cikin sallar da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake bayyana karatu a cikin ta hina sami'u zalika yayin da suka ji ya ambaci wancan magana da ya ga wancan sahabi min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa qara'u fi anfusihim sai kasance idan za su karatu suna yi ne a ransu shi ma a ran nasu fi ma la yajharu fihi al-imam cikin abin da limami baya bayyana karatu a cikin sa ina fata an fahimta yawa saboda haka ladabinka a matsayinka na mai bin sallah shine idan ka zo ka tarar da limami ya shiga sallah to babban abin da yake gare ka shine sai ke kabbara harama ka bi sallah suratul fatiha ba karatun limami da yake ya dauke maka saboda haka ba dole sai kai ba idan sallar da ake bayyana karatu ce amma idan sallar da ake koyi karatu ce dama kaga wannan babu iskali a cikin ta tunda baka jin komai na limami idan ka zo za ka yi kabbara harama kai addu'a buɗe sallah ka ya billahi da bismillah kamar yadda muka koyar sannan kuma sai ka fara karatun fatiha da sura duk za ka yi su insha Allah ta'ala idan sallah ce da kake bin limami wanda karatun da yake yi a ɓoye yake yi ba a bayyana ba amma a bayyane ne fa to shiru shi ne naka duk da cewa da yawa daga cikin wasu mazabobi musamman hambaliya su suna ganin cewa dole ne duk yadda limami yake bayyana karatu kai ma sai ka yi idan ku har baka sota alfatiha ba sallah ka ta ɓaci haka ƴan mazabin hambaliya suka ce shi sa duk lokacin da suka yi suke sallah zaka ga dole ne sai limami ya dan ba da wata tazara ko wani gab din da mamu za su iya samun dama su karanta suratul fatiha saboda su sun tafi akan cewa idan mamu bai karanta suratul fatiha ba ba shi da sallah amma kamar yadda muka ji shine insha Allah ta'ala abin da yafi zama daidai babu laifi inda limami ya karanta suratul fatiha a bayyane to kai ba sai ka karanta ba ya dauke maka insha Allah ta'ala Allah ya samu dace malai ce waje alal insata لقراءة الإمام من تمام الائتمام به فقال النبي ترى da aminci tsar tabbata a gare shi ya sanya yin shuru dan sauraron karatun limami min tamamil i'timami bihi hakan yana ɗaya daga cikin cikar koyi da limami da masallaci yake yi faqala har ma annabi tira da aminci tsar tabbata a gare shi ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi kadai an sanya limami ne domin mamu da suke bayansa su yi koyi da ayyukan da yake gabatarwa a cikin sallah fa idza kabbara idan mamu ya idan limami ya kabbara fa kabbiru sai gaba ɗaya mamu da suke bayansa su ma su kabbara wa idza qara'a sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idan limami ya karatu fa ansitu sai su yi shi to kun wannan ta dace da da ayar alqur'ani ko wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun shi sa malamai suke cewa idan limami yana karatu kai ma kake yi to ka saba wannan ayar kenan tunda abinda Allah ya ce wa idza quri'a alqur'anu idan ana karanta alqur'ani mai girma fastami'u lahu abu bi aka ce kai abu na farko ka saurara abu na biyu kuma kai shiru kowanne daban-daban ne kai shiru ka saurara za ta iya ajiye kana saurara amma kuma baka yi shiru ba haka ne to kaga baka dabbaka wannan ayar ba kenan amma abin da ake so shine sai ka yi shiru ka saurara to lokacin da limami yake karatu kai ma kuma kana karanta wani abu ka ka saba wannan ayar ke to shine abin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa idan limami ya fara karatu fa an situ mu kuma mamu da muke baya gaba ɗaya sai mu yi shiru kama ja'al al-istima' lahu mughniyan 'anil qira'ati wara'ahu kamar yadda kuma har yanzu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya sauraron limami ya wadatar anil qira'ati wara'ahu game da yin karatu a bayansa kai sauraren abin da yake karantawa shi kadai wannan ya wadatar maka kai ba sai kai karatu a bayansa ba wannan karatun ko ko da suratul fatiha ce da take rukuni ce daga cikin rukunin sallah fa qala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man kana lahu imamun wanda ya kasance yana da limami abin nufi yana bin limami a bayansa yana bayan limami yana sallah to fa qira'atul imami lahu qira'a karatun da limami yake yi a lokacin to shi ma karatu ne a wajensa ma'ana karatun da limami yake yi a lokacin to kamar kai ne da kake bayansa kake karantawa duk ɗaya ne karatun limami ya ɗauke naka shine abin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake nufi to wannan fasali da malai kulla babban abin da yake karantar da mu shine lokacin da mutum yake sallah a bayan limami sallah iri biyu ce ko sallar da ake bayyana karatu a cikinta ko kuma sallar da ake koyi karatu a cikinta idan ka tarar da limami yana sallah sallar da ake bayyana karatu a cikinta to babban abin da yake kanka a matsayin ka na mabiyin limami shine sai ka yi shiru har a gama sallah sai dai idan an zo sallah rako'in da ake koyi karatu a cikinsu a lokacin za ka yi karatu amma idan ka zo katar da limami a cikin sallar da yake ɓoye karatu a cikinta to wannan babu matsala insha Allah ta'ala za ka yi karatu kai ma kamar yadda shi ma limamin yake karantawa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace malai ce wujubul qira'ati fi sirriya to gashi nan ma ya kulla babi na musamman yace wajibcin yin karatu a cikin sallar da ake sirranta karatu a cikinta wa amma fi sirriyati amma sallar da ake sirranta karatu a cikinta faqad aqarrahum ala alqira'ati fiha hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya tabbatar da sabansa game da yin karatu a cikinta faƙala ya ce faƙala jabirun jabir ɗan abdullahi al'ansari ya ce kunna na ƙara'u fi zuhuri wal asiri khalfal imami fi raka a tainil ƙulayen bi fatihatil kitabi wa sura ya ce mun kasance musa habai kenan muna yin karatu a cikin sallar azahar da sallar la'asar khalfal imami a bayan limami fir raka'atayn al-ulayayn a cikin rak'o'i guda biyun farko bi fatihatul kitabi wa sura da fatiha da kuma sura wa fil ukhrayn a cikin bin karshe kuma bi fatihatul kitabi da suratul fatiha ita kadai ina fata an gane to kaga wannan shi ma nuna mana karatun mamu a bayan limami a sallar da yake koyi karatu sannan ma ya bayyana maka idan zaka yi sallah a mai raka'a hudu mai da mai ake karantawa a rako'i guda biyun farko sannan kuma mai ake karanta a rako'i guda biyun karshe rako'i guda biyun farko fatiha da sura rako'i guda biyun karshe fa fatiha kawai kamar yadda hadisin jabir ya tabbatar bale cewa inda ma an karanta tashwisha alaihi biha ai kadai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yayi inkarin tashwishi ne da ake masa da karatu a cikin sallar da ake koyi karatu abinda ake nufi tashwishi shine a rikita maka abu a rikita maka abu kana so kai wani abu wani yazo ya rinka ka maka abin da zai ruda ka kasa yin wannan abu shine tashwishi wadhalika hina sallar dhuhra hakan ku ya faru ne lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sallar azhar bi ashabihi da sahabbansa kun ga sallar azhar ai karatun ta me ake yin shi a boye ne faqala bayan an gama sallah sai manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi jiyo kamar yadda ya saba yace musu ayyukum qara'a sabbih isma rabbikal a'la a cikin kuwa ya karanta sabbih isma rabbikal a'la to kaga idan ba da karfi ya karanta ba ta zai manzon Allah ya ji sallallahu alaihi wasallam to yayi karatu ne ta yadda har sautin ya isa kunnan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah ya tambaye su fa qala rajulun ana sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ce ya manzon Allah ni ne walam arid biha illa alkhaira ba wani abu amma nake nufi da ita ba ya manzon Allah alkhairi nake nufi ban karanta saboda wani abu ba fa qala sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce qad araftu anna rajulan khalajaniha yace shi tabbas hakika na san wani mutum daga cikin ku yana cakuɗa min karatu yana cakuɗa min karatu ina ina karatu na boye shi kuma yana karanta yana bayyana karatun sa yadda yake cakuɗa nawa da nasu manzo Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa musu haka wa fi hadithin akhar wani hadisi kuma manzo Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa kanu yaqra'una khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fa yajharuna bihi su sabai sun kasance suna karatu a bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hamma suna bayyana karatun nasu faƙala sai mazan Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce khalattum alayya alqur'ana yace kun cakuɗa min alqur'ani karatu na da nake kun cakuɗa min shi ina yi kuna yi faƙala sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce innal musalli haƙiƙa masallaci yunaji rabbahu ya sani fa yana ganawa da ubangijinsa duk lokacin da ka tsaya ka ce Allahu akbar to ka sani dukkanin wani abin da ya shafi duniya a lokacin zubar da shi za ka yi a gefe yanzu wani matsayi kake na musamman wani irin matsayi ne shi ne gani ne da Allah maɗaukakin sarki game da mazan Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam wani matsayi ne da baka samun sa a dukkanin rayuwarka gaba ɗaya sai ka shiga cikin sallah shine kai tsaye kana ganawa da ubangijinka shine je maka hukunci a abubuwan da kake faɗa ma saboda matsayi a lokacin mazan Allah maɗaukakin sarki mai maka mayan maka yake a lokacin kana faɗa yana mayan maka to babu wani matsayi a dukkanin rayuwarka da zaka tsaya kana irin wannan matsayi idan ba cikin sallah kake ba kai tsaye kana ganawa da Allah madaukakin sarki to duk lokacin da mutum ya shiga cikin sallah abin da ya kamata ya rinka hararowa a ransa yanzu ga ni a tsaye a gaban Allah madaukakin sarki mahalicci na saboda ka sai ka bada hankalinka gaba ɗaya duk wani abin da ya shafi duniya sai ka zubar da shi idan ka ce assalamu alaikum warahmatullahi kuma yanzu sai ka ci gaba da harkokinka na duniya falyanzur bima yunaji bihi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to mutun ya duba da abin da yake ganawa da Allah madaukakin sarki da shi wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qur'an sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to kada sashin ku su bayyana wa sashi alqur'ani to kun ga wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisin da ya kamata a ce mu faɗakar da juna da shi abin da yake faruwa galibi wani lokacin musamman a masallatai irin namu da wani lokaci bayan Allah sukan tsaya domin neman lada a ta karatun alkur'ani to sai dai wajen karatun na kuma ana samun matsala mutane da dama sun sha kamun korafi akan haka mutum ya ɗauki alkur'ani ya buɗe ya koma gefe zai karatu shi ma wani ya ɗauka ya koma gefe zai karatu sai kaga wani ya buɗe murya gaba ɗaya yana karatu duk wanda ke cikin masallacin ba zai karatu a cikin daɗin rai da nutsuwa ba abin da yake faruwa kenan kai kana so ka karatu amma kuma wani ya hana ka to abin da ya kamata dan Allah ya kwa shine mu kiyaye wannan hadisi na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kun ji abin da yace ba fa sai a cikin sallah ba wala yajhar ba'dukum ala ba'd wala yajhar ba'dukum ala ba'd bil qur'ani kada sashin ku ya bayyana wa sashi al qur'ani abin nufi lokacin da kake kai iya abin da zaka ji da kanka dan shi al qur'ani lokacin da kake fito da harafansa kake jin su to ka fa fahimta su kuma ka fa jin dadin karatu lokacin da kake karatun alkur'ani a ɓoye karatun bai fiye shiga jikin ka yadda ya kamata amma koya idan lafazin yana fitowa kana jin sa da kunnanka to abin ya fi to abin da ya kamata shine sai ka yi gwargwadon yadda ka iya jiyar da kanka wancan shi ma yayi wancan shi ma yayi to in Allah ya da kowa zai karatun salami lafiya amma lokacin da ka wage murya a gaskiya ka ka cutar da mutane da ke tattare da kai kuma me ka samu ladan haka sai a samu wani abin daban Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ba mu ikon gyarawa kuma wa kana yaqulu ya kasance yana cewa man qara'a harfan min kitabillahi wanda duk ya karanta harafi daya daga cikin littafin Allah falahu bihi hasana yana da cikakken lada da wannan harafi guda ɗaya da karanta wal hasanatu bi ashri amsalha ita ma kuma wannan hasana din ladan za a ninka ta zuwa ninki goma za a ba mutum a ninkin ta goma abin nufi duk harafi guda ɗaya da ka karanta na alqur'ani kana da lada goma cikakku aka Allah madaukakin sarki zai baka su sai ma lai ce la aqulu ba fa ina cewa bane alif lam mim harfu manzon Allah ce ba fa cewa nake idan nace alif lam mim harfi dai na faɗa bai ce ba abinda nake nufi ba kenan walakin sai dai alifun harfu shi alifin ɗin da kace alif lamin alifin ɗin farko harafi ne mai zaman kanshi walamun walamin harfu ita ma lamin ɗin harafi ce wa mimun ita ma mimun ɗin harafi ce kaga idan mutum ya ce alif lamin lada talatin ke ina fata an fahimta idan mutum ya karanta bismillah yana da lada kusan 170 harafi 17 idan mutum ya karanta suratul fatiha fa idan karanta suratul baqara fa mai aya 200 da wani abu kaga abin ba kaɗan bane ko da yaushe shi sa ake so musulmi ya kasance a cikin tala alqur'ani mai kyau saboda kullum martaba ka karuwa take babu abin da yake wanke zuciyar mutum tsatsar da take ciki ya wanke ta ya fito da ita kamar karatun alqur'ani mai girma duk lokacin da mutum ya kwana biyu kwana uku bai karanta alqur'ani ba to sai ya rinka jin wani kunci a ransa inda ma abucin alqur'ani in dai kai ma abucin alqur'ani ne ka saba karanta shi da Allah wani abu ya dan dauke maka hankali kai kwana biyu ko kwana uku ba karanta ba ya kake ji wallahi sai mutum ya rika wani dan kunci kunci haka rashin damuwa duk lokacin da mutum ko zai kwana biyar goma sati bai karanta alkur'ani bai ji komai ba to wallahi wannan ya tumi imaninsa mutum ya tumi ya tumi imaninsa saboda babu abin da yake gyara zuciyar mutum kamar zikirin Allah madaukakin sarki afdalu zikir kuma shine alkur'ani mafificin zikir shi yasa a kullun ya kamata a ce matsayinka na musulmi ka ware wani adadi na izu wanda zaka rika karantawa izu ɗaya ne izu biyu ne izu biyar ne yadda ya samu yadda kuma za ka karanta shi a marmarce gobe maka ƙara dawa kada ka ce kullum izu goma ya karanta idan ka izu goma yau ka izu goma jibi ka yi gata to cinta idan ka ɗan jiwo ta kasala ba za ka yi ba idan kuma ka yi ɗinda ba ka wasa ba ka daina kina har abada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce khudhu min al-amali ma tutiquna ku dauki abinda za ku iya yi a cikin aiki saboda Allah madaukakin sarki baya gajiya wajen baku lada sai dai ku ku gajiya wajen aiki amma lada dai akwai shi nan da yawa Allah madaukakin sarki ya taskance shi baya karewa duk abin da kai na alkhairi Allah na da ladan da zai baka sai dai idan kai ka gajiya ka daina to shikenan idan baka ladan idan baka aiki ba dan ba za a baka ladan sa amma inda kai Allah madaukakin sarki zai baka saboda ka yan uwa mu daure a maga mana koran shedan da karatun alqur'ani mai girma mu rage da da karatun alqur'ani duk gidan da ake karatun alqur'ani shedanu ba sa zama a ciki mu yi matayen mu si ƴaƴayen mu si duk wanda suke cikin gidan ya kasance maimakon kada kada da ake sawa da raye-raye da wasan Hausa da sauransu ya kasance alal Allah makaranta alqur'ani ko barka sauraron alqur'ani sai gidan mai albarka duk wannan shedanu da aljanu da ake ta kokarin kora a je na ayrukiya a kawo turare ai duk wallahi ba ruwan mursu sai dai ka ji labari a wasu guraren saboda me abinda zai ba shi dan dama shi gidanka wallahi babu shi amma duk gidan da yake kada kada ake ji wallahi wannan gidan cike yake da shedan na hada hadda rantsuwa cike yake da shedanu duk gidan da yake akwai kada kade dan kaɗe-kaɗe kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa mizmaru shaɗan mizmaru shaɗan ne garaye shaɗan ne garaye shaɗan ce lokacin da aka zo ana kiɗa a gaban sayyidina abubakar ranar sallah da manzon allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon allah bai musa magana ba saboda ranar sallah ce sayyidina abubakar da ya shigo ya ce kai a mizmaru shaɗan fi baiti rasulillah garaye shaɗan a gidan manzon allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai manzon allah ya ce masa ya rabu da su saboda yau ranar idi ce kowanne mutane suna da idi wanda ita ce ranar idin basu amma manzon Allah bai masa inkarin cewa kida ba garayen shaidani bace saboda duk inda ake sanya irin wannan disco zaka ji kamar gashi nan dai to akwai shaidanu a tattara da wajen kaga idan aka rashin aka rashin sa'a shaidan ya shafi matarka ko yarka ko ta yar uwarka kai a matsayin kana yayanta da kaje ka kunna to kada ka zargi kowa ka zargi kanka kai ka jawo su kai ka kira su kai ka gaito su Allah ya sa mu dace التأمين وجهر الإمام به فدر آمين دكما بينا والإمام دش معنى إذن الإمام يتي غير المغضوب عليهم ولا الضالين تو ما مودا ستي آمين كما يدى الإمام شما زي تي آمين دك هكا أكي فدا كما يدى لما زوجة أتكين حديث إن شاء الله تعالى ثم كان صلى الله عليه وسلم سنما زم الله تيرا دا أمنتي سارة تبتا أغريش يا كسنتي idan ta hamin ƙira'atil fatihati idan ya gama karanta suratul fatiha ƙala yakan ce amin haka kunga kan alif ɗin akwai mai madda ko akwai alamar madda to saboda haka shi ma za a shi amin sannan kan mimun ɗin dama akwai shadda ko yawa kunga akwai mimul mushaddada saboda haka za a yi gunna amin sannan gaba kuma madda ce arivalisco amin haka za a jan shi idan ka ce amin yayi saboda haka idan limami ya gama karatu zai ce amin sannan wanda suke tattare da shi su ma za su ce amin ya jaharu biha annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana bayyana wannan amin din da yake faɗa wa ya muddu biha sautahu yana jan sautinsa da shi kamar yadda na faɗa din nan amin haka zai ja sautinsa da faɗin amin din wa kana ya'muru al-muqtadina bit-ta'mini ya kasance na umartar masu koyi da limami da yin amin bu'aida ta'min al-imam bayan faɗin amin ɗin liman faiƙulu yana cewa idan ƙala al'imamu idan limami ya ce ghairil makdubi alaihim maladdallin faƙulu ko kuma mamu sai ku ce amin kowa da kowa sai faɗa fa'innal mala'ikata saboda mala'iku ta ƙulu suna cewa amin su ma suna faɗar amin ma'ana ba mu kaɗai mutane muke cewa amin ba mala'ikun allah subhanahu wata'ala su ma suna faɗar amin ɗin wa innal imama ya ƙulu hakika limami shi ma zai ce amin shi ma liman zai ce amin wa fi lafzin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa a cikin lafazi cewa idza ammana al-imamu idan limami ya ce amin shine ammana fa aminu kuma gaba ɗaya ma musu ku ce amin faman wafaqa ta'minuhu ta'minul mala'ika saboda wanda dukkanin amin ɗinsa ta dace da amin ɗin mala'ika tunda mala'iku suna faɗa to sai kuka hada baki da mala'iku kuka ce amin tare me zai faru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa fi lafdin akhar idza qala ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya faɗa a cikin sallah amin wal mala'ikatu fi sama'i amin mala'iku ma da suke sama su ma suka ce amin fa wafaqa ahaduhum al akhar daya ya dace da daya amin in daya ta dace da ta daya ta mala'ika ta dace da taka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi annabi sira da aminci tsara tabbata a gare shi ce idan amin ɗinka ta dace da amin ɗin mala'ika duk abin da ya gabata na zirbanka an kankare maka su kawai amin fa ɗan uwa idan ka ce amin ta dace da amin ɗin mala'ika an gafarta maka zirbanka wannan dinar na falalar Allah subhanahu wata'ala da ramarsa a kanmu sai malamai suka ce ta yaja aka gane amin ɗin mala'iku ta dace da takatun da ba ji kake ba shine sai suka ce abin da za ka yi shine limami yana cewa gairil magdubi alayhi malam dallin yana gama dallin yana gama ɗaure nunin ɗin nan to kai kuma sai ka ɗauka amin to za ka dace da mala'iku insha Allah ta'ala haka mala'iku haka malamai suka faɗa wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisi na daban fa qulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku ce amin yujibukumullah ku ce amin sai Allah ku sarki amsa mu ma'ana idan ka gama karanta suratul fatiha ghairil maghdubi alaihim waladdallin kamar yadda muka faɗa jiya addu'o'i ne da yawa gashi nan kayi wa kanka da al'ummar musulmi gaba daya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kaga addu'o'i ne kai wa kanka da sauran al'ummar musulmi to sai ka ce amin abinda amin din take nufi shine Allah ka amsa mana ina fata an fahimta to sai manzo Allah ya tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce idan ka ce amin yujibukumullah Allah subhanahu wataala zai amsa mu wa kana yaqulu ya kasance yana cewa ma hasattumul yahud ma hasattumul yahud ala shay'in ma hasattukum ala salam wa ta'min khalf al imam annabi jira da aminci tsar tabbata a gare shi yace yahudawa ba su muku hassada akan wani abu ba irin hassadar da suka yi muku akan abubuwa guda biyu shine assalamu alaikum yi wa juna sallama wa ta'min khalf al imam da faɗar amin a bayan limami ku duba duk ƙiyayyen bai hudi da hasadarsa ga musulmi annab tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ba su mana hasada akan wani abu irin hasadar da suka mana akan waɗannan abubuwa guda biyu ba haka Allah madaukakin sarki wasu fa mana su yace ashaddun nasu adawatu lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku mafiya kiyayya ga al'ummar musulmi Allah madaukakin sarki da ya halice su ya halice mu gaba daya shi ya gama na cewa mafiya kiyayya a gare mu su ne yahudawa da kuma mushrikai wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu inna nasara zaka samu kuma wanda suka wanda suka dan kusa kusa da nuna soyayya su ga musulmi su ne su ne kristoci su ne kristoci amma kiyar yahudawa da maguzawa ga musulmi ta fi tsayi sama da kiyayyar kristoci to tare da wannan ba su yi mana hasada irin hasada da suke mana a game da cewa assalamu alaikum ba ya da sallama a cikin mutane yin sallama saboda kamar yadda mun sha bayani idan mutum ya zo yau dan uwansa sallama Allah madaukakin sarki a yace assalamu alaikum Allah madaukakin sarki zai bashi lada goma idan yace assalamu alaikum wa rahmatullah lada 20 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lada 30 haka shi ma wanda ya mayar da sallama haka hadisi ya tabbata daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to haka nan faɗin amin din shi ma kuma gashi mun ji abin da za a samu duk mutumin da amin ɗinsa ta dace da amin ɗin mala'ika to Allah subhanahu wataala zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa ɗan uwa ana gani ana ya kamata mu dakata saboda yanayi na lokaci insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah ya kai mu abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka kuma Allah subhanahu wataala ya fi mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك